بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan safiya ta litini safiyar 24 ga watan rabi'u thani hijira na da 1438 wuce 25 kenan daidai da 23 ga watan januwari 2017 miladiyya insha Allah ta'ala za mu dora daga inda muka tsaya a cikin darasin wannan littafi mai suna la ilaha illallah wannan kuma shi ne darasinmu na ainihin wato 28 littafi ne wallafar abu abdullah muhammad ibn sa'id raslan allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi jama'ar musulmi idan ba manta ba a darasinmu da ya gabata wannan malami yana ya fara bayyana mana ainihin wato zunzurutun falaloli da wannan kalma ta la ilaha illallah take kunshe da shi a inda ya fara ƙoƙarin mana bayani game da cewa lallai mutum zai samu waɗannan falaloli ne kaɗai idan ya bi irin umarnin da Allah maɗaukakin sarki ya yi a cikin ayoyin alƙur'ani mai girma da kuma wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a hadisai waɗanda suke ingantattu don haka wajibi ne a farko dai mutum ya fara ainihin wato ta Allah maɗaukakin sarki da bauta ta hanyar ba da ainihin wato cikakkiyar gaskiya dangane da ainihin wato abin da wannan kalmar take ainihin wato bayyanawa insha Allah ta'ala jiya mun tsaya inda ainihin wato malin yake ƙoƙarin bayyana mana cewa abu ne sananne a musulunci cewa mafi muhimmancin al'amari dai shine a wayi gari mutum yana shaidawa babu abin bauta bisa cancanta sai Allah kuma bayyanawa irin na gaskiya ba kamar yadda wasu ƙungiyoyin bata waɗanda ke cikin musulunci suke bayyanawa ba irin mu'tazila irin ainihin wato a khawarij da ainihin wato murji'a da sauran ainihin ƙungiyoyin bata wanda ibn abul izzi al-hanafi yayi ishara zuwa ga wannan asalin littafin sa na sharhin ainihin wato al-aqidatu tahawiyya Allah madaukakin sarki ya taimake mu ya kuma tsare mana imani zamu tashi inda malai yake cewa wa ifradu Allah subhanahu bil ibada wa nafyuha amma siwa huwa haqiqatu at-tauhid kade ta Allah madaukakin sarki da bauta muna shafi na 84 ne ta Allah madaukakin sarki da bauta da kuma kore ta ga dukkanin wanda ba Allah ba huwa haqiqatut tauhid wannan shine haqiqanin ta Allah da bauta na'am okay na'am jayyid okay mun fara magana game da bada gaskiya kenan ko game da wannan kalma din shafi na 85 ko وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحب ال... أن صاحب لا إله إلا الله معصوم الدم والمال manzon Allah ya bayyana hadisin da ya gabata cewa dukkanin wanda ya shaida babu abin bauta bisa cancanta sai Allah to Allah ta'ala zai ba shi kariya game da dukiyarsa da kuma jininsa fa an tariq ibn ushaym al-ashja'i bin ushaym al-ashja'i an karbo hadisi daga tariq ابن أشيم الأشجعي رضي الله عنه قال يجي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي منظر الله صلى الله عليه وسلم يناتي man qala la ilaha illallah duk wanda ya faɗi kalmar nan ta la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah ya kafirce wa dukkanin wani abu da ake bautawa wanda ba Allah ba hurima maluhu wa damuhu an haramta cin dukiyarsa da kuma zubar da jininsa wa hisabuhu ala Allah hisabinsa kuma yana wurin Allah madaukakin sarki rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi wa qad allaqa an-nabi sallallahu alaihi wa sallam ismata al-mali wad-dam bi amrayn manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya rataya mutum samun kariya game da dukiyarsa ba za a ci ba sai da haƙƙin musulunci kuma da kare jininsa cewa ba za a yi masa ta'addanci ba ba za a zubar da jininsa ba manzon Allah ya makala waɗannan abubuwan da al'amura guda biyu al'awwal na farko shine qawlu la ilaha illallah mutum ya faɗi kalmar la ilaha illallah wasani na biyu kuma al-kufru bima yu'badu min dunillah shine mutum ya kafirce wa dukkanin wani abu da ake bautawa wanda ba Allah ba falam yaktafi bil lafzi mujarrad anil ma'ana ba zai isi mutum ba ba zai isa gabawa a ce kawai dan ya faɗi la ilaha illallah kadai da lafazinta kadai an gane ba tare da sanin ma'anarta ba bal la budda min qawliha wal amali biha mana yace abin da yafi dacewa dole ba makawa sai mutum ya faɗi ta da harshensa sai kuma ya yi aiki da wannan kalman a aikace irin aikin da Allah ta'ala yake so a yi da wannan kalman ta la ilaha illallah kenan duk yadda mutum ya yi baki yake cewa to ai shi ya ce kaza ai ba a nan gizo ke saka ba ta iya ga shi nan mutum yana cewa shi Allah yake bauta ya nufa la ilaha illallah amma za a gan shi a wurin ainihin wato ya ji wajen boka kuma yana neman boka ya mishi abin da Allah ba zai iya mishi ba dan duk wanda ya ji boka abin da ya ji kenan ya je ne boka ya mishi abin da Allah ya kasa yi masa an gane wannan ko ko kuma a'a gashi nan dai yana faɗin la ilaha illallah amma kuma yana kiran wani wanda ba Allah ba yana roƙon shi neman biyan bukatu yana roƙon shi neman arziki yana roƙon shi dukkanin wani abu bal wani ma ganin cewa yake akwai wani annabin bayan manzon Allah tunda wani ya ce shi annabi ne bayan manzon Allah kuma sun yarda kuma dai suna kiran kansu musulmi to kenan ba wai fadin kalmar la ilaha illallah kadai bace za ta iya baka lasisin cewa ai kai ka cika mai imani tunda alqur'ani ya bamu labari game da tonan asiri da yau munafikai haka ne ko a suratul tauba suna fadin kalmar la ilaha illallah suna sallah suna azumi har zakka ma suna bayarwa amma Allah ta'ala ya ce a waɗannan mutanen kafirai ne ya ce wa manzon Allah ma kada ka ƙara yin sallah akan ɗaya daga cikinsu idan ya mutu har abada domin innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu hum fasiqun wala tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum inma yuridu Allah an yu'adhiba liyu'adhibahum biha fid dunya wa tazhaqa anfusuhum kafirun kaga al'amarin ya bayyana Allah ta'ala ka shiryar da mu wa hadha min a'zami ma ma yubayyinu ma'ana la ilaha illallah malai yace wannan yana daga cikin mafi girman abin da zai bayyana maka ma'anar kalmar la ilaha illallah fa innahu lam yaj'al at-talaffuz biha 'asiman lid-dam wal mal Allah ta'ala bai sanya fadin kalman kadai da baki ya zama abin da zai bada kariya game da dukiya da kuma jini ba bal wala ma'rifata ma'anaha ma'a at-talaffuz biha ba kuma sanin ma'anan bane kawai da furta wannan kalman kaɗai zai baka lasisin cewa kai cikakken mumini ne bal walal iqrar bi zalika ba ma tabbatar da wannan bane zai iya baka lasisi bal wala kaunahu la yad'u illa Allah wahdahu la sharika la kai koda baya kiran kowa sai Allah madaukakin sarki ba abokin tarayya bal la yahrumu damu wa maluhu hatta yudifa ila zalika al-kufra bima yu'badu min dunillah ba zai ta imanin ba zai taɓa cika ba har sai an wayi gari ya kafice wa dukkanin wani abu wanda ake bauta wanda ba Allah ba ka iya samun wani duk waɗannan sharuɗin ya cika su amma fa yana ganin ba laifi a iya zuwa a roƙi wani a kabarinsa jama'a ko ba haka bane ko kuma yana ganin a a iya roƙon ko hoton wani ma gani ka roƙa shi kenan ai kamar shi ka roƙa ko kuma a a yana ganin ma kowa Allah ne kai Allah ne shi Allah ne jaki ma Allah ne tsutsotsi ma Allah ne yana ganin komai Allah ne dan abin da suke cewa shine in banda Allah ya yi tajalli a jikin wannan abin babu yadda za a bauta wannan abu kuma wani kace da'awar ta su cewa ai gumaka da kaga ana bautawa din su ma alloli ne dan da saboda tsananin kishi da Allah yake da shi da Allah bai so a bauta musu ba da kallon su kawai zai gaba za su tarwatse amma duk da kishi irin na Allah sai ya kyara ana bauta musu to wai Allah ne ya bayyana a jikin waɗannan gumakan yasa ake bauta musu zaka sha mamaki idan kana karanta littafan masu irin wannan aqida jama'a kuma aqida ce bayyanan ya ga ta nan hatta waɗanda za su suna cika baki suna ihu suna harjaji ba su karanta wannan karatun ba su ma san shi ba Allah ta'ala ka shiryar da mu to shi ne malai yace dole sai mutum ya hada da ainihin cewa dukkanin abin da ake bauta wanda ba Allah ba fa in shakka aw taraddada amma idan mutum ya shakka game da cewa kai to gaskiya ni dai nan ne za a saba da ni ni dai ina ganin a iya roƙon wani a iya bautawa wani ko a iya bautawa wani abu wanda ba Allah ba fa sai ce lam yahrum maluhu wa damu anan ba a haramta cin dukiyarsa ba ta hanyar garima ba kuma hana zubar da jininsa ba har sai imani da Allah وقد أجمع العلماء على معنى ذلك ما لم يكن سني تاريا أكن تبتر دون معنى فلا بد في العصمة من الاتيان بالتوحيد باب مكواسي متنيازو da ainihin wato tauhidi kaɗai ta Allah sannan zai samu cikakken kariya waltizami ahkamihi sai kuma sai ya lazimta hukunce hukuncen Allah wa tarki shirki sai kuma ya bar shirka da Allah a lokacin ne mutum ya samu cikakken kariya da kuma tsaro fannutuku bi kalimatai shahada huwa dalilu ismati dami wal mal mutum yayi furuci da waɗannan kalmatu shahada guda biyu shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wannan shine dalilin da zai iya baiwa mutum kariya game da ainihin wato dukiyarsa da jininsa walakin malai ce sai dai بشرط العمل أما لشرط متن فزي أيكي دوانا كلمة إن وأن يفعل فمن نطق بهما دو وان يفعل وأن كلمة ميقدابيو رفع عنه السلاح توزا أو تتكو بما أنا بزا يكيش با أنغانيكو زا أو تتكو بي قبرنسا ونظر عمله بمقتضاها سي أزونا أكلي yanayin yadda yake aiki da kalmar la ilaha illallah ko da ya faɗe ta shin ya faɗa da gaske ne ya yi imani da ita kuma zai yi aiki da dukkanin abin da kalmar ta hukunta ko ko imaninsa na ƙarya ne to sai a koma a duba waɗannan al'amura fa in taraka zalika idan ya bar yin aiki da ainihin hukunce hukuncen wannan kalma ta la ilaha illallah aw fa'ala ma yudadduhu ko ya aikata wani abu wanda yake kishiyantar kalmar la ilaha illallah hukima alaihi bima yastahiqqu min al-uquba to anan za a yi masa hukunci a kansa da abin da ya cancanta na ainihin wato hukuma an gane wannan ku? ma'ana abin da malam yake cewa shine mutum zai faɗi kalmar la ilaha illallah za a yadda cewa shi musulmi ne tabbas amma sai kuma a duba a ga yanayin yadda yake mu'amalantar imaninsa da yanayin aikinsa ne da gobe idan aikinsa ne da gobe ya saba wa yadda ainihin wato wannan kalmar take hukuntawa to kai tsaye za a ainihin wato masa ukuba da abin da ya dace an gane wannan ko wa bayyana annabi sallallahu alaihi wa sallama anna allaha azza wa jalla harrama ala an-nari man qala la ilaha illa allah yuridu bidhalika wajha allah kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana mana cewa lalle Allah mabuwayi madaukaki ya haramta wa wuta cin naman duk mutumin da ya faɗi la ilaha illallah amma yana neman fuskar Allah da faɗin wannan kalmar ma'ana ya faɗe ta domin neman yardan Allah ya faɗe ta domin Allah ta'ala ya kalli wannan abin da ya yi ya ainihin wato ba shi aljanna kama fi sahihaini min riwayati itban ibn malik radiyallahu anhu qala kamar yadda wannan ya zo a cikin bukhari da muslim a riwayar itibani dan malik allah ya kara mishi yadda yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon allah ya da amincin allah su tabbata gare shi ya ce inna allah harrama ala an-nari man qala la ilaha illa allah yabtaghi bidhalika wajha allah lalle allah madaukakin sarki ya haramta wuta ga dukkanin mutumin da yake faɗin kalmar nan ta la ilaha illallah amma ya faɗe ta ne domin neman yardan Allah ya faɗe ta ne domin neman fuskar Allah ba don wani yarda da shi ba ba don a ce ai wane ma yana faɗin ta ba a'a ya yi domin Allah ta'ala ya kalli wannan aikin ya ainihin wato ba shi aljanna Allahu akbar jama'a wannan shine asalin ba da gaskiya game da kalmar nan ta la ilaha illallah shine yayin da ka faɗe ta ka kafirce wa dukkanin abin da ake bautawa wanda ba Allah ba to sannan kuma ya zamto ka faɗe ta ne domin neman yardan Allah kadai ba dan neman yardan wani Allah ba jama'a ina fata an gane wannan qauluhu fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace fa inna Allah harrama 'ala an-nari ay mana'a minan nar ma'ana Allah zai hana wa wannan mutumin shiga wuta zai hana wa wuta ainihin wato cin naman wannan bawan Allah an gane wannan ko aw mana'an nar an tusibahu Allah zai hana wuta ta ci naman wannan mutum saboda mene ya faɗi kalmar la ilaha illallah domin neman yardan Allah domin neman fuskar Allah madaukakin sarki wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallama da faɗin annab sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa man qala la ilaha illallah duk wanda ya faɗi kalmar nan ta la ilaha illallah ai bi shartil ikhlas da sharadin cewa yana mai tsarkake Allah madaukakin sarki da bauta bi dalili qawlihi sallallahu alaihi wasallam da dalilin faɗin manzon Allah da yake cewa yabtaghi bi dhalika wajha Allah ai yaqlubu wajha Allah ya faɗa ne yana mai neman fuskar Allah wa man talaba shay'an dukkanin wanda yake neman wani abu فلا بد أن يعمل كل ما في وسعه للوصول إليه duk wanda jama'a yake neman wani abu ko to ashe ba makawa sai yayi wani aiki tukuru da gwargwadon ikon da Allah ya bashi kafin ya iya kai zuwa ga wannan abin da yake nema ba haka bane mutumin da yake son a waye gari yanzu yana da buhu goma na ainihin wato masara a gidansa kawai za a waye gari ne ya je gona ya girba me zai yi sai ya yi sharan gona haka ne ko ya kona ya sa taki a zo a yi haru a zo a yi jakunya ya yi shuka bayan ta fito kuma a yi noma a sa taki yana kewaya yana yin kaza bayan an gama a girbe ko a bari ta bushe sannan a zo a tashi ko a buge ta sannan a zo a ainihin wato tankaɗe a rairaye sannan a sa a buhu a ɗinke a nemi mota ta ɗauko ta kawo gida kenan kai ma da kake neman aljanna dole ne a kan hanyarka ta zuwa ga Allah sai ka yi ta yin aiki tukuru da dukkanin abin da zai jawo maka yardan Allah wanda za ka aikata ayyukan ibada waɗanda su ne Allah zai kalla ya ainihin wato baka rahamarsa shi ne abin da ma da yake nufi ana an gane ko li'anna mubtaghi shay'i domin dukkanin wanda ya zama mai neman wani abu ne yas'a fil wusul ilayhi to zai ta yin aiki ne tukuru domin ya kai zuwa ga samun wannan abu jama'a ina fata an gane wannan Allah ta'ala ka shiryar da mu wal hadith wadihu dilala ala shartiyyati al'amali liman qala la ilaha illa Allah kenan wannan hadisin a bayyane yana bai dalili ne karara akan cewa sharadin kalmar la ilaha illa Allah taimaka aiki shine sai ka ainihin wato liman qala la ilaha illa Allah sai ya zamto cewa haitu qala yabtaghi bidhalika wajha Allah amma mutumin da ya faɗi kalmar la ilaha illa Allah saboda ya sami girma saboda ya sami kasaita saboda a ce shi ma wane ne kaga wannan ya bata kansa lokaci saboda Allah ta'ala baya son a hada shi da kowa a wurin bauta dukkanin wani aiki da aka yi ba dan neman yardan Allah ba jama'a to Allah ta'ala baya karban wannan aikin kuma baya son wannan aikin zai baka ne da wanda kai domin sa shi wancan din ya baka lada shi Allah zai ci girma Allah ta'ala ka shiryar da mu wa fihi raddun 'ala al-murji'a to a wannan hadisin jama'a akwai raddi akan yan murji'a yan murji'a su ne masu wasa da addini wanda zai ce maka ai da ka faɗi la ilaha illallah kai ko ba kai zaman ka ko ma ba kai sallah ba ba kai azumi ba ba kai zakka ba ai dole Allah ya saka aljanna shi yasa ibnu abi daud a cikin manzumatul hadiya yake cewa wala taku murjiyan la'uban bidinihi ala innamal murjiyu bid-dini yamzahu ya ce kada ka zama murji'i wanda suke wasa da addininsu ya ce ala ku saurara innamal murji'u lalle wanda yake maƙidan murji'a biddini yamzahu da addini yake wasanni shi wasa ya bada ya mai da addini kai abun wasa ne to malam shine yace anan akwai raddi ga ainihin murji'a allazina yaquluna wa inda suke cewa yakfi qawlihi la ilaha illa qawluhu la ilaha illa Allah kawai in mutum ya faɗi kalmar la ilaha illallah ta isan masa duna bitiqa a wajihillah kai ko da bai nemi yardan Allah ba jama'a ina fata an gane wannan kaga wannan su sun saba wa ka'idar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo wa fihi raddun ala al khawarij har ila yau akwai raddi ga ainihin wato khawarij yan tawaye masu aqidan khawarijawa wal mu'tazila da kuma masu bin aqidar mu'tazila mu'tazilanci li'anna zahir al-hadisi saboda zahirin wannan hadisi yana bayani akan cewa anna man fa'ala hadhihi al-muharramat kenan duk wanda ya aikata wani aiki waɗanda Allah ta'ala ya haramta la yukhalladu fi an-nar baya dawama a wuta su kuma khawarij cewa suke yi ai duk wanda ya saba wa Allah da babban zunubi to wannan kawai dan wuta ne saboda Allah ya ce wa man ya'si Allah wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abada haka suka ce wanda ya saba wa Allah da manzon to wannan zai shiga wuta ya dawama a cikin wannan wuta kuma su zaka same su fi kowa saba wa Allah domin su aikin su ne kisa aikin su ne riba ce matan mutane suna zinace suna ce da su aikin su ne aikata wanda su ce maka ai su wannan suna yi ne domin dauka addinin Allah so sun iya ba kansu uzuri amma ba su iya ba kowane musulmi uzuri ba an gane wannan ko jama'a kaga abin ya zama ya zama sharfagiya kenan ko Allah ta'ala ka shirye da mu su kuma mu'tazila abin da suke cewa shine duk mutumin da ya aikata babban laifi to shi baya wuta ko baya aljanna an gane yana wani wuri kira manzila bane manzilatai yana tsakanin wuta da aljanna shi dai ba zai shiga rahamar Allah ba na fata an gane wannan ko ba zai shiga wuta ba to ina za shi kenan amma mun san dai ai hanya hanya biyu ce ko inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura inna a'tadna lil kafirin salasila wa aghlalan inna al abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha suwa ina kin zasu aljanna ko wannan kuma a wuta to ka gani hanyoyi guda biyu ne ko dai mutum ya zama dan wuta ko dai mutum ya zama dan dan aljanna babu wani tsakiya ko ƴan to zalla arafi za a raba sa ce to kuku ya aljanna wancan kuma suka ce cuta ce ku wuta wannan kuma jama'a dukkanin su a cikin adalcin Allah madaukakin sarki an gane wannan ko Allah ka shiryar da mu sai malam ya ci gaba da cewa ولكنه مستحق للعقوبة أما وندي أيك توان ببلي في أنغاني أما دكان وندي أيك توان ببلي في دك سلي فكا مستحق للعقوبة توان ياتن تنشأ مس عقوبة أنغاني وأنكو وهم يقولون سوچي واسكي إن فاعل الكبيرة مخلد في النار دو وندي أيك توان ببن سابو كبائرة تزيد وما أسكمتا قال شيخ الإسلام شيخ الإسلام ابن تيمية الله مدوكين سلكي يجي كنسا ياتي إن المبتغي للي متمن ديكي نيمن وانا أبو لا بد أن يكمل وسائل البغية تبا مكوا دول سياتك شرطا سام ونن أبن سنن دي ساميش وإذا أكملها إذا يتك شرطا سام ونن أبن حرمت عليه النار تحريما مطلقا to anan Allah ta'ala zai haramta mishi wuta ne fa cikakken haramtawa an gane wannan ko فإذا أتى بالحسنات على الوجه الأكمل إذا متن يأيكة أيكا الهيري أفسكا ما في تكا ma'ana dukkanin abin da Allah ya ce mai yayi mafi rinjaye yana kokarin yi sai dai yan sako wanda ba a rasa ba to mutum idan yayi wannan fa innan nara tuharramu alaihi tahriman mutlaqa Allah zai haramta miki shiga wuta shiga wuta na gaba daya wa in ata bi shay'in naqis amma idan ya zo da wani abu wanda yake warware wancan aikin nashi gabarin cika an gane fa ina libtigha fihi naqas to a cikin fa neman wannan abin da yake neman samu nan ma akwai naqas fa yakunu tahrimun nari alaihi fihi naqas sai zama haramta wuta da Allah yayi ga wannan mutumin zai zama shi ma ya samu naqas lakin sai dai yamna'uhu ma ma'ahu min at-tauhid min al-khulud fi an-nar sai dai abin da yake tare da shi na kadaita Allah da bauta jama'a wannan zai haramta mishi dawwama a cikin wutar jahannama wa kaza man zana haka nan wanda ya zina aw shariba al-khamr ko ya sha giya aw saraka ko ya sata kaga wannan ba za ka ce zai dawo wuta ba ko ya aikata laifi ne amma kuma Allah madaukakin sarki a cikin adalcinsa bayan ya yi masa hukunci an nan sashi a wuta na wani lokaci to dai akwai ran da za a waye gari ya fita ko matukar aka waye gari akwai tauhidi tare da shi jama'a ina fata an gane wannan ma'ana malam ibn taymiya yana yin raddi ne ga su waɗancan mu'tazila da kuma al-khawarij cewa duk wanda ya kokari ya aikata aiki kamar yadda Allah ta'ala ya umarce shi da shi Allah zai haramta mishi ga wuta Allah kuma zai bashi aljanna amma wanda aka wayi gari a cikin umarnin da Allah ya mishi akwai naqasu a ciki to shi ma zai samu naqasu wajen ainihin tabbatar da waɗannan abubuwan gare shi kamar yadda shi ma bai yadda Allah yake so ba zai samu matsala an gane wannan ko Allah zai isa shi a cikin wutar jahannama amma kuma za a wayi gari ne wata rana zai fito tunda akwai wanda za su fito da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda za su fito da ceton shi kansa Allah madaukakin sarki zai ce a je wuta a duba duk wanda yake da alama ta faɗin kalmar la ilaha illallah a fito da shi a shigar da shi aljanna Allah ta'ala ka kare mu gabarin shiga wuta fa idza fa'ala shay'an min zalika idan mutum ya aikata wani abu daga cikin waɗannan abubuwa sun maƙala hina fi'ilihi sannan mutum sai ya faɗa bayan ya aikata aibin da ya aikata ya ce ashadu an la ilaha illallah na shaida babu abin wuta bisa cincinta sai Allah abtaghi bidhalika wajh Allah na faɗi wannan ne ina neman fuskar Allah da shi fa huwa kadhibun fi za'mihi to kaga makaryaci ne a cikin abin da yake riyawa jama'a ma'ana mutum ne ya faɗin la ilaha illa sai kuma ya je shirka da zarin ya je ya shirka kuma sai ya ce to ashhadu an la ilaha illallah na dawo kuma ana neman fuskar Allah sai a dana shi kenan da yayi imani da Allah hakikanin imani zai yi shirkan ba zai yi ba jama'a ina fata an gane wannan abin da malai yake faɗa mana anan kenan fa huwa kadhibun fi za'mihi to shi makaryaci ne a cikin wannan da'awa da yake yi fadlan an an ya kuna mubtaghiyan wajh Allah ballantana ma a ce yana neman fuskar Allah da abin da ya aikata jama'a an gane wannan ko Allah madaukakin sarki ka tsare ka tsare mana imanin mu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah akwai littafin sa mai suna ainihin wato At-Tuhfatul Iraqiyya fi al-A'mal al-Qalbiyya a inda ya tattaro mana wasu ayyuka da ake da zukata yana bayyana mana ainihin wato gaskiya kokarin ba da gaskiya game da wannan kalmar kamar yadda abin da muke magana a nan kenan da kuma neman fuskar Allah da wannan abu an gane wannan ko to shi yasa kokarin bayyana mana wannan al'amari yake cewa ولهذا يريدون بالصدق الصادق في ارادته akan ce mutum mai gaskiya ne idan ya zamto yana da gaskiya a cikin abin da yake nufin aikatawa wa qasdihi da kuma manufar shi na aikata aikin da yake yi yau da gobe wa qalabihi da kuma abin da yake nema sai mutum ya zama mai gaskiya a cikin wannan al'amarin sannan zai zama da gaskin masu gaskiya wa huwa sadiqu fi amalihi wanda kuma jama'a shine wanda zaka same shi mai gaskiya a cikin ayyukansa wa yuriduna sadiqa fi khabarihi wa kalamihi sannan jama'a za a same shi in aka ce mai gaskiya ana nufin wanda yake da gaskiya a cikin labarin da yake badawa da kuma cikin ainihin wato maganarsa ta yau da gobe kenan ko da ka faɗi kalmar la ilaha illallah kana da buƙatar a wayi gari kana faɗin gaskiya kuma kana aiki da wannan gaskiyar a gani a ƙasa cewa wani da ya faɗi kaza abin da yake nufi kenan kuma kai tsaye abin da yake nema a wurin Allah ta'ala lallai tabbas zai samu wannan abin da yake nema a wurin Allah madaukakin sarki matukar da yana da gaskiya an gane wannan ko shi yasa munafiki ya zanto shine kishiyar mumini ne a cikin wannan saboda mene shi na farko dai in zai yi magana zai karya idan hadatha kadhaba an gane wannan ko aw kadhiban fi amalihi ko kuma zai zama mai karya ne a cikin ayyukansa ne da gobe yana aikata aikin ne saboda kada a zarge shi an gane wannan ko ba wai dan neman yardan Allah a ciki ba ba dan yana aikata wannan aikin bisa iyaka gaskiyarsa ba kalmara'i bi amalihi kamar mutumin da yake yin aiki dan wasu su gani su fada kaga wannan ba yana yi domin Allah bane ba shi da gaskiya a cikin al'amarin da yake yana dai yi ne domin kansa domin ko wasu su gani su ainihin wato yaba masa an gane wannan ko kamar yadda Allah ta'ala yake cewa innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala kama in suna yin sallah to amma yura'una an-nasa suna yin sallah ne don mutane su ga cewa suna yin sallah sannan wala yadhkuruna Allah illa qalila mudhabdhabina baina zalika suna masu raba kafa tsakanin la ilaha ula'i wala ilaha ula ba sa nan kuma ba sa can an gane wannan ko shi yasa Allah ya ce wa man yudlilillahu dukkanin fa wanda Allah ya batar da shi ko falan tajida lahu sabila ba za ka taɓa samun masa tafarkin shirya ba wanda Allah ya batar da shi jama'a babu yadda ka iya da shi sai dai ka bashi a yadda yake domin hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ya mutu ya bar duniya ya bar mushrikai ko ya bar kafirai duk da irin wa'azi da irin gaskiya da manzon Allah yake faɗa ba kowa ya imani ba to kamar haka ne kai ma mai wa'azi kaka ce dole in kai wa'azi sai kowa ya bi ka فإنما عليك البلاغ ne wa alaina hisab Allah ce kai manzon Allah kai wa'azi ko da zamu nuna maka wani sashin abin da muke musu tattali na azaba ko kuma mu dauki ranka ma to ka sani kai naka iyaka naka isar da sako ne amma mu kuma hisabin yana wajen wani hisabin yana wajen inji Allah madaukakin sarki Allah ka shiryar da mu shi yasa da wannan magana ce al-imam ibn al-qayyim al-jawzi Allah madaukakin sarki ya ji kansa yake cewa wa hadha haqqun haqqun wannan kuma gaskiya ce fasidqu wal kadhibu kama yakunani fil aqwali yakunani fil af'al kamar yadda gaskiya da ƙarya suke iya zama a cikin zance na yau da gobe to haka nan ma suna shiga cikin aiki an gane wannan ko kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa ja'u ala qamisihi bidamin kadhib sai suka zo a jikin riga annabi Yusuf da jini na ƙarya kaga anan a cikin aiki ne ai bayan sun faɗa da baki sai kuma aikin su ne cewa ƙarya suke yi jama'an gane wannan ko to shi yasa malam ibn ibn qayyim yake cewa asili tafin al-fawaid ya faɗi wannan magana yana cewa inna awwala ma yasri al-kadhib min an-nafs farkon abin da yake tarsasuwa na ƙarya jama'a shine daga zuciya ke farawa ilal lisan sai wannan ƙaryan ta bayyana akan harshe fayufsiduhu sai ta lalata harshen sai ta lalata mutum gaba daya an gane wannan ko thumma yasri ilal jawarih wannan ƙaryan da zarar ta fito daga baki kuma sai kuma ta koma ta ci gaba da bin me gabobi fayufsidu alai fayufsidu alaiha a'maliha amalaha sai wannan ƙaryan kuma ta koma ta lalata wa mutum ayyukansa gaba ɗaya ya ummul kadhiba aqwalahu wa a'malahu wa ahwalahu sai a waye gari wannan ƙaryar ta ainihin bata masa aikinsa da zancensa da kuma halayensa ne da gobe fayastahkimu alfasadu wa yatarama da'uhu ila alhalaka sai a waye gari yana ci gaba da hukunta wannan aikin barna da yake yana ganin kamar daidai yake yi har wannan abin zai jefa shi zuwa ga halaka Allah ta'ala ka kare mu ka tsare kidan jama'a wajibi ne mu zanto masu gaskiya fil qawli wal amal a cikin ayyukanmu da kuma ainihin wato zantuttukan mu ne da gobe shi yasa yake da khabari baka da ilimi akan abu ka zo kana faɗin magana a matsayinka wani wanda kake wakiltan Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baka ɗauko magana daga cikin maganganun malaman farko sai dai tatsuniyoyi ka zo kana faɗin wasu abubuwa waɗanda suke Allah ta'ala bai san su ba na ce bai san su ba ina nufin bai san cewa bai sanya su zanto addini ba sai abin da wasu suka kirkira ne suka sanya ya zama addini shi za ka yi tallatawa mana ga abubuwa da yawa waɗanda Allah yake son kai baka yi ba sai kake ganin cewa ai ga wasu ma bara a dan ƙara mana jama'a an gane wannan ko akwai hatsari jama'a mai girma a cikin wannan shi yasa jama'a in mutum ba shi da ilimi kawai ya kuma makaranta ya koyi karatu in kuma mutum ya san abu bai sani ba to kada ya taka hayi domin za ka dinga jin wasu maganganu jama'a masu dukan zuciya kwarai da gaske dangai da ƙarairayi da wasu ababe da bai kamata ana yaɗawa za ka ji ana ta yaɗawa a duniya ga sunan ta ko'ina kafafen yaɗa labaran nan ko sada zumunta na facebook da whatsapp da twitter da sauransu aka zaka mutu ya je na ta zuba ƙarya ko ya ga wani kawai ya rubuta wani abu ne na ƙarya sai shi ma ya kwafo sai ya yaɗa wani sai je kawo wasu ƙarairayi masu yawa da wasu ababe wanda saba wa Allah ne kai tsaye da ka kalli abin ka da ilimi dan gwargwadon ilimi da kake da shi za ka tada cewa wannan magana ƙarya ce amma a ƙarshe sai ya ce maka wai a yada wai kai ma idan ka karanta wannan kai ma ka yada to ka yada ƙarya kuma wannan ƙarya da ka yada jama'a wallahi tallahi sai Allah ta'ala ya maka hukunci da ita yana daga cikin mafarkin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi shine mutumin da zai yi ƙarya wannan ƙayyar nashi kuma tablughul afaq ta gama duniya ta gama gari yi ta yada wannan abin na ƙarya azabin da za a yi masa shine mala'ika zai rika sa kugiya a bakinsa in ya sa zai dinga farke bakin shi har zuwa ƙeyar shi yana zuban jini yana komai bayan ya gama kuma a ƙara dawo mai da halittar shi mala'ika ce gaba da masa wannan azaba shi yasa da manzon Allah ya tambaya wannan da ake masa wannan azaban fa mala'iku suka ce da shi shine mutumin da yake yin ƙarya in yayi ƙaryan kuma fatablughu al-afaq wannan ƙaryan ta gama duniya zaka jama'a mu rika kiyaye harshen mu da rubutun mu da dukkanin abin da zamu yi gabarin abin da ya zamto ƙarya ne kuma saba Allah mu yi kokari mu kiyaye wannan an gane wannan ko Allah ta'ala ka shiryar da mu nan za mu tsaya insha Allah ta'ala amma zo da sai daga ba sai mu tashi inda malaki cewa ينبغي أن يعلم الشاهد بلا إله إلا الله وما أتى بشرط لعلمكم دخل الجنة نظام تاش إن شاء الله تعالى سبب دكوري واللوكتي muna roƙon Allah ta'ala abinda muka karanta daidai Allah ya sami tarayya a cikin lada wannan muke kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatu mu na alkhairi Allah ta'ala ka biya mana wa sallallahu wa sallama baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته